الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan rabi'u sani shekara ta 1441 wanda ya dace da sha biyar ga watan goma sha biyu shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahih bukhari muna kitabu tafsir tafsir suratul baqara wanda za mu tashi hadisi na 4531 قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالإدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية إدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه wannan imam bukhari ya kawo hadisin um, ishaq ibn rahuya shine malamin shi shi kuma daga rauh shine rauh ibn ubada daga shibil daga kuma ibn abi najiya shibil ibn abbad kenan ibn abi naji abdullahi al-makki daga mujahid ibn jabar babban malamin tafsiri ya ce faɗin allah ta'ala wallazina yutawfawna minkum wa yadhuruna azwajan waɗanda suka mutu suka bar mazajensu wannan aya da muke magana ta idda kanat hadihil idda wannan idda da aka ambata da Allah ya ce tarabbas na bi anfusihinna arba'ata ashirin wa ashra ta'taddu inda zawjiha wajibun za ta yi idda ne a wajen mijinta wajibi ne ta idda a wajen mijinta kamar yadda muka yi bayani jiya ya ce Allah ya kuma sannan Allah ya saukar da wallazi ne yuta fauna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ɗaya ayar da makaranta ayar da ke magana akan wato wasiyatan li azwajihim matan ila alhawli za ta shekara guda waɗannan ayoyi guda biyu za a yi mana bayani da kuma hukuncin da suke ɗauke da shi akwai maganar ta yi idda ta shekara guda akwai maganar ta yi idda ta yi wata hudu da kwana goma amma dai ɗaya ayat ta shafe ɗaya a yi kwana a yi shekara guda wannan tsohon hukunci ne lallai akwai shi amma wanda ta zo take magana a kan a yi wata hudu da kwana goma ita ta share ta shekara guda ɗin wasiyyatan li azwaji mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj mata'an ila al-hawl shine za a jiyar da ita dadi a taimake ta a tallafa mata shekara guda kun ga in kun lura ana akwai wani sabon hukunci cewa za a ɗauki nauyinta za a ba ta wurin zama za a yi mata dukkan wannan gaira ikhraj ba tare da an fitar da ita daga gidanta ba ko daga inda take ba a nan abinda ake nufi wallazina yutawaffawna minkum يوصون وصية أو ليوصوا وصية duk wanda zai mutu a cikinku to ya yi wasiya dangane da iyalinsa ko kuma ka ce Allah ya wajabta masa ya yi wasiya dangane da iyalinsa an lazimta wa waɗanda za su mutu su yi wasiya daman su tarbiyyar da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata ranar da mutum baya tare da wasiyarsa saboda baka san yaushe zaka mutu bayi abinda ake nufi da wasiya shine mutum ya faɗa ko ya rubuta ni wane wane in na mutu ayi in na mutu ayi kaza ayi kaza ayi kaza wasiya ita ce wani saƙo da za ka tafi ka bari ko da bayan ka mutu magadanka su ɗabbaƙa maka wannan kada a canja maka wani tsari da kai kake so ka duba ka gani shine zai fi maka amfani ka yi wasiya cewa akwai wata ƙanwar mahaifiyarka ta wahala a kanka ta maka hidima ta ma kaza ta ma kaza ta ta rike ka a yarinta to amma ka auna ka gabata cikin wanda za su ci gadon ka sai ka cewa ‘ya'yanka magadanka gidanka na kaza ka bata to wannan wasiyar dole a ɗabbaƙa ta to ana so mutum ya faɗa kuma a rubuta a damƙawa wanda aka ba wa ɗan takardar ya riƙe ta zama shaida don wasu magadan suna canja wasiya ke sama Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce ku ji tsoron Allah abinda aka yi muku wasiya kada ku canja ku ji tsoron Allah ku kiyaye don ana iya canja wasiyar ana iya ɗauke wani abu ma a cikin gadon a ɓoye shi dole ne mutum ya zama yana da basira akan duk abin da ya mallaka ya zama yana da shi intact ta yadda ba zai bar wata ƙofa wani ya rashin gaskiya ba Allah ya yi magana cewa idan mutum zai mutu ya yi wasiya kamar yadda riwaya ta zo da tamimin dari da wani lokacin musulunta ba da wani musulmi suna tafiya daga madina za su je makka harkar kasuwanci a hanya sai shi musulmin ya faɗi ya mutu kuma yana da arziki ɗan kasuwa ne yana da kayayyakinsa to kafin ya mutu sai ya kira su su biyun duk da ba musulmi ba ne ya ce ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza kayana ne idan na mutu in wannan jinyar ta kashe ni to a mai da kayana wajen magadana a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza haka yayi din kuma sai ya mutu din da suka dawo madina suka ɗauki kaya suka je suka kai dangin mamacin iyalin mamacin sai suka nemo na abu wani abu da ake ce da shi jam jam na zinari ne ko na azurfa wani mazubi ne wi'a ne sai suka gaba su gan shi ba a cikin kayan mamacin suka ce aiko lallai wani yana da kaza kuma da shi ya tafi ina yake aka nemi kaya aka rasa suka je gurin annabi sallallahu alaihi sallama ai gashi gashi dan uwansa yayi wasiya amma ba a ga a cikin wasiyar da yayi ba a ga wannan abu ba kuma an tabbatar yana da shi aka ce to a kira su su rantsuwa ka duba fa akan wani abu na mamaci guda a kira su su rantsuwa cewa ba su karuki wannan abu ba ka zo aka rantsi din aka tafi bincike aka je makka sai aka tarar da wannan abun a makka a wajen wasu aka ce ina kuka samu sai suka ce ai su tamimu dari ne suka sayar musu shi su waɗannan da suka kawo wannan wasiyar madina suka ba wa magaji magada kuma su ne aka tambaye su aka ce ina abun suka ce su ba san inda yake ba su ba su gan shi ba kuma aka je makka aka je aka tarar da wannan abun sun sayar da shi a wajen a wajen wasu wannan shine Allah ya ce bayani dangane da kamar yanzu a cikin suratul ma'ida cewa idan ɗayanku zai abin nan wasiya to ya samu ɗan uwansa mutum biyu ya shaida cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza saboda Allah ya san halin mutane suna iya canjawa har ma Allah ya yi bayani akan ma su kansu magadan in suna kilimin wani hakki na ɗan uwansu su ma za su zo su yi rantsuwa don su ƙaryata magana da waɗancan suka faɗa don zai iya yiwa a kawo wasiyar a ƙarya a ciki ko a canja wasiyar fa'akara ne ya koma ne makama umar min alladhi nastahaqa alaihim al-awlayani kuma alu shahid anan ba shi muke magana ba su wasiya tana nan daman kullum ana yin ta updating ɗinta kawai ake yi na kamata ka samu lokaci ka zauna ko baka da taro ba wai kana da kuɗi bayi ko da bidiyo'i da ake wa mutum bayan ya mutu kaga ai zaka iya faɗa in na mutu wani nake so ya mu sallah in na mutu kada a mun kukan mutuwa kada a mun wannan zaman makokin da ake kar a mun kaza kuma in ina da dukiya kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kowane mutum musulmi yana da hakki a cikin dukiyar da ya mallaka kafin ya mutu ya yi wasiyar ɗaya bisa ukun dukiyarsa ya yi wani abu na alheri da zai gina wa kansa lahirarsa saboda wani abu zai iya canjawa yanzu idan ka mutu kana da naira miliyan talatin to a shari'ar musulunci kana da hakkin ka ba da wasiyar naira miliyan goma ka ce a gina maka masallaci a'a a je a raba wa danginka a'a gida ne ka siya ka ba wa ne wannan sadaka ce wadda ko da in ka mutu baya cikin gado kuma darattili ladansa zai tabinka ne ila kiyami sa'a ina ba ta kuna fahimta wa sabanin idan baka yi wasiyar ba in ka mutu rabe kudin za su yi mai ƙara aure ya je ƙara aure mai rushe gidansa ya je rushe gida mai sayan sabuwar mota ya siya wanda zai kai matarsa umara ya je kai ta kai kana can kabari sun danne ka da ƙasa baka bar komai ba watakila ma wani sai wata biyar ma bai je gaishe ka ba ma manta ma da kabarin babansa yake yi in aka daɗe ba a je aka duba ka ba ka bata a cikin kabarurka sai a neme ka a rasa ce wallahi ban ma gane kabarin ba wallahi shikenan da shi sa duk abin da kaga shari'a ta ce a yi Allah ya san halin mutane Allah ya san halin mutane kuma shi sa aka ce a yi rubutu don ana iya canja yanzu a nan fa muka gaya muku dan uwa gashi na yana zaune ya ce mutum ne ya mutu tun kafin a je a wanke shi aka ga matarsa ta ta saci kuɗi a cikin kudinsa naira miliyan uku ta zuba a cikin kayan wanki ta fitar ta ce aka yi wa makociya a ajiye mata wannan mijinta ne da yake ɗaki ɗaya yake kwanciya da ita ta yadda ta ɗebe wani abu to yanzu wannan ne in ka bar mata wani saƙo ai sai abin da Allah yi to shi yasa tun mutum yana da hankalinsa da ransa ya tsara al'amuransa kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka na gada maka nan yanzu dai ban mutu ba ne mallaka ta ce yanzu ban mutu ba mallaka ta ce in na mutu kuma sai ku yadda za ku yi kun fahimce ni abdullahi dan umar yake cewa annabi ya faɗa bai kamata wani ku ya kwana bafaci da wasiyarsa a jikin filarsa kar wani ya kwanta ya yi bacci ya kwana face yana da wasiyarsa a jikin filarsa littafi ake samu ka samu marubuci in ba za ka iya ba ka ce rubuta mu wasiya ta ce wannan in kaza ya faru kaza abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne kar a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza a yi kaza ka ajiye shi yana nan a durowarka lokaci bayan lokaci ka ringa ɗauka kana karantawa in bashi ne ake binka wani ka biya sai ka kashe in wani kake bin bashi ya riga biya ka abin nan in ka yafe wani ne sai ka abin nan kana mutuwa wannan littafin za a dauka in dai ƴaƴanka ƴaƴan kirki ne na arziki ba mugaye ba ba za su boye wannan littafin ba su batar da shi ba kuma za ka iya yin dabara ka raba shi gida biyu kai photocopy ka miƙa wani wani wuri saboda wataƙila kar ko matar da ka mutu a wajenta in ba ta da wani riba a ciki ta ɓoye takardar don duk komi yana iya faruwa sau ku yi wasiya ku rubuta wasiya ko ku faɗa a rubuta muku wani za ka ga sai ya zo ganin rashin lafiya ya ga ba zai tashi ba don akwai ciwon da kai da kanka ka san ba za ka tashi ba to shi ne zai zo yana kwancen yana cewa ina wa ne cewa ne ai kaza ai kaza ai kaza ita ce wasiyar ya makara kwakwalwarka ba ta iya baka tunani ba a lokacin akwai abubuwan da za ka manta akwai abubuwan da za ka manta na'am haka ne dan yana tunatarwa ce dai mutum ya tunatar da iyalansa cewa yana mutuwa yana da wasiyarsa a kaza wannan abu ne mai kyau kuma a ka'ida in dai gida yana da tarbiyyar addini ai mutum yana mutuwa ranar da ya mutu ai ana kafin ma abun ne shi ake tambayin yayi wasiya saboda yanzu ko sallah ma wani yana cewa ai shi ma ne yake so ya mai sallah ko kabari ma yana iya cewa wataƙila makabarta kaza yake so a kai shi ko abun ne shi kusa da babansa ko abun ne kusa da malaminsa ko abun ne shi kusa da wani abu to aslan ma kafin a tattara mamaci ma a je a kai shi abun ne shi ma sai an tambayi ma shin ko yana da wasiya sarkin kano a dubayar allah masa rahama wata rana wani mutum ya rasu aka gayyace shi ya zo aka ce ai ga sarki shi ne mai sallah ashe mutum ya yi wasiya wala yana zuwa kafin ya masa sallah sai ya tambaya ya ce bai yi wasiya ba sai aka ce ai ya yi wasiya ya ce liman wani ne zai mai sallah sai sarki ya dawo baya ya ce ina liman zo kai mai sallah sarkin kano a dubayar wannan ya faru ba ɗaya ba biyu ba wato ɗabi'a ta musulmi na ƙwarai yana girmama wasiya ai akwai abin tausayi mutum ya mutu ya ce ga abin da yake so a yi masa amma sai a canja yanzu wani mutum yana nan makoci ne dan uwa ne wani babban mutum ne a nan ni ban ma san shi ba wallahi bai da lafiya aka kai shi indiya tun kafin a tafi ya faɗa wa iyalin sai shi ya ce in na mutu don allah a kawo ni wajen a kawo ni gadon kai wajen malam abdallah a nan za a yi musalla tun daga ɗaukansa a tafi da shi ya ce ya ce nan yake so a kawo shi a mai sallah babban mutum ne wallahi ni ban san shi ba na arifin ku sai da aka tafi da shi sai da ya mutu ɗin yan uwansa suka kira ni iyalin suka ce to ga abin da alhaji ya ce suka ta mun bayanin sa ni ban gane shi ba gaji aka dawo da shi tun kafin a dawo da shi tun da hawa jirgi ana ta communicating mana ta waya insha Allah da aka zo wasu cikin yan uwansa da yake ba wasu ba su da tsari ba addini an haɗu kawai a ji kaza kaza kaza kafin lokacin da aka sa za a yi sallar jana'iza kawai suka ce ai sai ai mai sallah kawai a masa sallah a masa sallah a cikin gidansa kawai a masa abin haka aka yi aka haɗa wallahi ba su yi ta ba ba su yi ta kuma karka ɗauka wasu dangi ne a gefe kawai wani wani wani babban alhaji ne wani kaza kaza sauransu kai suka harada kuma da dan bambancin aƙida ana jin ya za a ce kaza kafin lokacin kurum aka yi maza aka aka wannan yanzu kaga an zalunce shi ai ai akwai tausayi mutum kafin ya mutu ya ce ga abin da yake so ka zo ka canja masa wannan abu ba daidai ba ne akwai tausayi to ko yana raye ma misali nasa ne hakkinsa ne damarsa ce ya ce kaza za a yi ka saba masa ai ba daɗi balanta ya mutu so wannan dai bayani ne na muku akan abin da ya shafi wasiya tana da muhimmanci kuma tana da amfani wallahi akwai abin da za a zo ba ni sunan shi idan baka yi wasiyan ba za a wahala yanzu wani bawan Allah a wata jiha ne can aka gaya ma wata shekaru aka kawo mun kukan matsalar yaro ne matashi a tajiri yana da rufin asiri mana yana samun dukiya amma mai wayo shi duk abin da yake baya sanar da iyalinsa kuma bai rubuta ba sai sai gidaje a can sai ya abin nan ya sai kadarori motoci na transportation kaza abubuwa dai na arziki duk ya rarrabawa ana ta kawo mai balance shi da kansu kawai ke ta lissafi wasu takardun gidajen ya kai wani guri ya koyi wani gurin ya kai bai tsammanin zai mutu ba wallahi malam yana cikin tsakiyar gudanar da harka tsakiya lafiya lau ba zazzabi ba ciwo Allah ya jarrabe shi da wani hadari ya mutu aiko mutane sun yi warwasan dukiyarsa ai wani yana can garin yana da wasu motoci manya a inugu ba san waye ba direban ba shi da shi yake alaka yana da wasu gidaje ya ce an ce ai ana da labarin ya sai gidaje a abuja ina takardun ai ya kai ajiya wani wuri ba a sani ba abokanansa sai bi duk abokanansa wani rike wai shi mai wayo ne wai ba zai gaya matarsa wai kar a ce yana da kuɗi to bayan ya mutu dai masu tsoron allah sun daddawa da wasu wasu abu kuma sun tafi sun mula ya sai fili a can ya danne ya ɓoye ya kaza duk bai faɗa ba ba documentation ba rubutu shi bai ajiye ba shi bai wasu ya ce yana da kaza ba ai akwai abin da mutum yake sai ka zauna a takarda duk tarikat ɗinka mumtalakat ɗinka na mallaki kaza na mallaki kaza na mallaki kaza yana wuri kaza in takardu ne suna wajen wani a'a suna suna durowa ta a'a suna cikin sip ɗina a'a suna cikin gurin yar uwata wance haka ake yi ina da gida a kaza takaddunsa suna wajen kaza na siye shi ne kaza lokaci kaza ina da kaza ina da kaza ina da kaza ina da kaza ko da ma baka gaya wa kowa ba amma kana da shi a takarda a ajiye da zarar ka ga wani ciwo zai zo ko wani abu ko ba komai dai iyalin ka alƙalli ai ka sanar da ita to zai sauƙaƙa wa mutane ina bin wani bashi wani yana bina ina bin wani bashi wani yana bina to saboda sakacin da muke yi ba ma yi shine kaga mutum in ya mutu ai ta wahala ana bin abokanansa da Allah wani ko yana bin ku bashi ko kuna bin sa duk wanda yake ya san mamaci yana bin sai ce a baya bina wani kuma a lokacin zai kirkiri ƙarya ya ce ai ina bin sa dubu ɗari bakwai da hamsin ina takarda ba takarda wataƙila da gaske yake ba a yi rubutu ba magada kuma su ce bara a biya ba kaga sun ja maka bala'i wataƙila kuma ƙarya yake yi tun da kai da za ka mutum ba ka yi tsari ba shi kenan kuma kaga shi ma sai zo tun da rashin tsoron Allah ne mutum sai zo ya ɗebi kuɗin wato akwai ɓarna da kurakurai da yawa akan rashin rubutu ɗin nan a rayuwa da rashin yin wasiya kuma mun sha faɗa muku muna maimaita muku ita mutuwa in ta zo ba ta yi mutum sallama babu alat ba kowa ne yake samun alama mai rabo ne ake nuna masa alama kafin ya mutu mai rabo mai rabo wanda ya dace shine ake nuna mai alama ga ɗan kaza ko jinya ko wani haɗari ko wani ciwo ko wani abu makamanci wani an nuna mai to ya kimtsa fa kafin ya tafi mai rabo wani kuma haka take zuwa mai kwatsam sha kuka a gama shi kenan so a kula da wannan sunna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar in mun yi aiki da shi za mu samu hutu in ba mu yi kuma akwai damuwa so wannan aya ta mata'an ilal haul wasiyatun ne bi mata' ana yin wasiya ga su a wannan mamata kafin su mutu su yi wasiya wa iyalinsu saboda mataka ta wahala a kanka ta maka hidima to bayan ka mutu ai kaza ai kaza ai kaza ghaira ikhraj wannan na'at ne limata din ko badal minhu ko halun ne min zawjat ai ghaira mukhrijat kar a fitar da su a basu fa'in kharajna idan mace da ra'ayinta ita ta ce za ta fita daga gidan mijinta da ya aka yi masa wasiya a kula da ita shekara guda ɗin nan zaman takaban nan da karan kanta fa za juna alaikum kowane ya yi babu laifi a kanku ayyuhal auliya fi ma fa'alna fi anfusihinna dangane da abin da suka aikata a kawo kansu amma cikin abin da shari'a ta yadda malamai suka ce wannan yana nuna cewa ba wajibi ba ne gare ta kenan ta zauna a gidan mijin lam yakun yajibu alaiha mulazamatu maskanin zauji wal ihdadi alaihi ta lazimci gidan mijin duk da an ce a taimaka mata a kyautata mata amma ba dole ba ne in ta ga dama za ta iya canjawa lokacin da take ta kaba ɗin wa inna ma kanat mukhayyara bainal mulazama wa akhdhi nafaqa an ba ta zabi ko dai ta zauna din ko kuma ta karbi dan abin da za a bata na ciyarwa din ko kuma ta fita gaba daya bainal khuruji wa tarkiha Ƙala ya ce ja'alallahu laha tamama sanati saba'ata ashhur ita mai idda da aka ambata a cikin ayan nan ta farko an ba ta shekara guda tamama sanati saba'ata ashhur cikatin shekaran wata wata wata bakwai kenan da za ta yi wata shida yanzu an ƙara mata wata shida shekara kenan da ɗan wani abu shi yasa ce wa na lailatan wasiyatan in sha'at sakanat fi wasiyatiha in ta ga dama ta zauna cikin wasiya wa in sha'at kharajat in ta ga dama ta fita kamar yadda muka bayani ghayra ikhraj wa huwa qawlu ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum su wannan kenan كما هي واجب عليها زعم ذلك wannan zance ibn abi najih yace daga mujahid yace daga mujahid ne yace qala ibn abbas nasakhat hadhihi al-aya iddataha inda ahliha fata'taddu haythu sha'at kina wannan aya ta soke maganar iddata a gidan iyayenta za ta yi idda ne inda ta ga dama gairar ikhrajin da aka ce imam ata ya ce in sha'at ya taddad inda ahlihi in ta ga dama ta yi idda a gidan mijinta gidan iyayen mijinta inda ahlihi wa sakanat fi wasiyyatiha ta zauna a cikin wasiyar da aka yi mata wa in sha kharajat in ta ga dama ta fita saboda Allah ya ce wala juna alaikum ma fa'alna imam ata ya ce summa jaa al miras wa lahunna rubu mimma taraka in lam yakul lakum walad sai kuma aka zo da magana gado matan ku suna da ɗaya bisa hudu idan mutum ya mutu matarsa tana da ɗaya bisa hudu na dukiyarsa idan ba yi da ɗa fa in kana lakum waladun falahunna sumunu idan kuma wato kuna da yaya to matarka za ta ci ɗaya bisa takwas ne na dukiyarka a nan gurin abin da ake nufi shine yan wana duk mutumin da ya mutu yana da mata rabon gadon ta kasonta idan kana tare da matarka ba ku haihu da ita ba ko kuma in ce ba ka da ɗa don zai iya yiwa kai ɗin kana da ɗa amma matar ce ba ku haihu da ita ba yanzu anan abin da ake nufi ana duba mijin ne yana da ɗa ko bai da ɗa in mutum ya mutu ba shi da ɗa to a cikin dukiyarsa karab kacaf gabaki ɗaya duka cumulative ɗin dukiyar gabaki ɗaya za a haɗa a bata a haɗa a kasa dukiyar kashi hudu sai a bata kashi ɗaya wannan idan ba ka da ɗa a duniya kuma kana da mata ka san matarka a dukiyarka ɗaya bisa hudu idan ba ku gane ba mu ce ya mutu ya bar naira miliyan arba'in bai da ɗa a duniya automatically matarsa tana da naira miliyan goma haka ne aiko ba shi ne ɗaya bisa ukun hudu ba ai ɗaya bisa hudu wannan idan baka da ɗaki nan a duniya to shi ɗa alheri ne ɗa albarka ne kuma in an zo an duba rabon gado dangane da mata kuma za su ce matsala ce in an duba duniya saboda da zarar mutum ya haihu yana da ɗa a duniya ko da matar ko ba matar automatically wannan ɗan zai tashe ta daga ɗaya bisa hudu sai ta koma ɗaya bisa takwas yanzu nawa za ta ci kenan da mun ce tana da dubu miliyan goma ko ɗaya bisa takwas ɗin miliyan arba'in nawa ne ɗaya bisa takwas na miliyan arba'in fa miliyan biyar ko to duk wanda ya mutu yana da 'ya'ya ko yana da ɗa inda ya taba haihuwa kuma yana da mata to insha Allah matan nan ɗaya bisa takwas za a haɗa dukiyarsa gaba ɗaya duka fa da kadara da komai da komai za a yi lissafi to sai a ɗauki ɗaya bisa takwas na arzikinsa shine na matarsa amma har yanzu kuma in ita kaɗai ne in su biyu ne ma a nan dai za a yi cinkoso a haɗu suna wani gari wai cinkoso in su uku ne in su hudu ko su hudu ne tarayya za su yi a cikin wannan ɗaya bisa takwas ɗin ashe sa suke da kishi yayi amma wacce za ta fi kowa samu ita ce mai 'ya'ya eh ashe sa ake ake ribibi wajen haihuwa ribibi ga idan ruwan cushe ke da tunaninta yanzu mutum yana dan maiko-maiko to matarsa suna duba yanzu ni mata ‘ya'yana nawa kaza ‘ya'yana fita kuma sannan kuma mai ‘ya'ya maza kuma ta fi samu ita mai ‘ya'ya maza to shi yasa za ga in mace ta tattuna ta tara matan ba maza za ta shiga damuwa ƙwarai daga ciki duniya kenan ita ba kullum yassu tunanin suke yi kai za ka mutu da wahala ka ga wata mace tana tunanin wai za ta riga mai gidanta mutuwa kawai a matsayin gawa suke ganin ka wallahi tallahi ta wani ta wani ta wani alhaji wai yayi wani abu matarsa tana tana masa nasiha a wannan da sauransu alhaji ni wallahi ba wannan nake ji ni mutuwa nake ji maka yace ke mutuwa ni ne zan mutu to na suke ki wallahi sallame ta ga wata wai har ma tunanin mutuwa take masa shi za a ce zai mutu a bai dina wannan ba ya sallame ta ina fatan kuna ganewa jayyid to wannan shine abin da Allah madaukin sarki ya kasa ya dauka ya bata in mun zo rabon gado insha Allah cikin karatu za mu ji kowa ga mai uwa za ta ci mai uba zai ci mai kani zai ci kani yana da gado ko bai da gado yaya yana da shi ko bai da akwai waɗanda gaskiya za ka ga ba su da shi amma shari'ar musulunci ta ce a yi tunani a taimaka musu yanzu za ga watakila akwai wani wani babbanka ko wani kanin babanka ko wata mahaifiyarka ta yi ta wahala a kanka kana yaro amma idan an zo an yi calculating suwa za su ci gadon ka bata ciki sai ka ga yanzu duk arzikin nan naka ka faɗi ka mutu ba za a taimaki wancan ba kuma wallahi 'ya'yanka ba lalle bane su sakuran mata wanda shari'a ta ce ba ko mutum zuwa ya zauna ana rabon gadon ne ya dan sa ido ya gani a dan tsakuri wani abu a bashi a ciki haka shari'a ta ce amma yanzu a daki ake rabewa ma ba wanda zai gani iya magadan ne to shi shari'a ta baka dama to ka duba waɗanda kake ganin in ka mutu ba su da komai fa sai dai su ta maka addu'a wataƙila sun wahala a kanka wataƙila sun maka abin nan da sauransu watakila ba ka da amini irinsa ko ‘ya'yanka ba su riƙe maka amanar dukiyanka ba irinsa yaranka ne na kasuwa kuma kai baka samu kai masa wani abin kirki ba in mutuwa ku ta zo ba da gadonka bai da gadonka to sai mutum ya dabara ya dan samu wani abu ya wafci wani abu ya jefa masa shi riƙe wannan tukunna ƙwarai kuwa ya damƙe to kaga ko mutuwa ya kai ba ka da matsala ka san ka taimake shi baka bashi cikin tausayi ba dan gaskiya akwai waɗanda suke galabaita in dai mai gidansu ya mutu to sun shiga galabaita da tozarta wallahi saboda ya mutum ne yana kun shekara talatin ko ashirin da biyar ko arba'in gaba ɗaya a tattare da kai yake cinsa da shansa da komai naka yana tattare da kai shi ta maka wahala akan harkar dukiyar nan kuma an zo an mutu an zo raba gado baya cikin lissafi an yi masa adalci ba a taimaka masa da wani abu ba bai da wurin zama shekarunsa sun kare a wajenka ga tarin iyali yana cikin gidan haya sai ka faɗi ka mutu an zo an kasafta dukiya ga baki ɗaya baya ciki shagon da yake rike maka ko yadin da yake rike maka an kwace an karbe alhaji ya mutu ka kama gabanka ko tunaninsa ba za su yi ba wallahi to kun ga amfanin yin wasiya ko amfanin yin rubutu kula Allah ya mana afuwa to wannan kenan sai ya ce fanasakar sukuna sai aka shafe maganar tun da yanzu an kawo maganar gado to shi kenan maganar kuma samar da wurin zama to an shafe abinda ake nufi da idan mutum ya mutu wurin zaman da matar za ta zauna yana kan mamacin shi zai sama mata to sai kuma aka zo aka ce to gashi an yi rabon gado an ba ta kaza to wannan sai ya shafe magana wajibcin ba ta wurin zama tunda an raba gado ta samu rabanta ko ya ishe ta ko bai ishe ta ba dai to gida fa ya zama na magada ya danganta ga ihsaninsu tausayinsu sanin ya kamata su su me su dan daga mata kafa ta gama ta gaba amma tana gama ta gaba sai ta tafiyar ta kuma al'adar da muke da shi yan uwana na wannan na in an mutu din nan kar a raba gado za a raba kan yan uwa za a yi kaza da sauransu akwai matsala saboda ana mutuwa ana daɗa haihuwa a ƙa'idar gado in mutum ya mutu ko kurin a raba kaza na wane ne ko gidan ne za a kyakketa shi a takarda a kyakketa shi a sa lauyoyi su sa hannu an san ɓangare kaza na wane ne ɓangare kaza na wane ne amma aka bari a ai gidan family ne mu mu tare baban mu ya tafi bar mu kuma yanzu yanzu a zo a ci araba ba za a raba ba to shikenan ba za a raba mu ban yaya zai zo ya sari wani guri ya je ya aure ai warai kuwa ko ya je ya dauki wani gurin ya je ya sayar yan ƙananan yara su ne casualties karami mai tasowa wanda bai ma san mutuwar ba shi zai wahala shekarun da za a iya taso za su zo su yi ta rikici ne da 'ya'yan yayansa su 'ya'yan yayansa za su tasu ci a gidan ubansu ne alhali ba sani ba gidan gado ne su ma ubansu ne mutu ba a raba ba to su kuma ƙananan yaran su ma za a gaya musu ai gidan ubanku ne sai a zo a tafka rikici gashi gargajiya ake ba a rubutu yanzu wani an mutu uban yana da arziki yana da dukiya sai aka ce a tun daga babban yayansu kawai a hada masa dukiyar nan ya rike ashe babban yaya ba tsoron Allah kudin makaranta babban yaya ɗinkin sallah babban yaya wane ne babban yaya aka hada wa mutum yi dukiya malam ba sai samu hanya ba ya gyara gidansa mota mai tsada da kudin gado ya yi ta aure bini-bini sun tafi ingila da matarsa bini-bini ya tafi umara da matarsa to shago a hannunsu yake lissafi a hannunsu yake yan ƙananan yara kuma kuɗin makarantarsu ya ƙare iyayensu suna taimakon ban yaya waya yana cewa ba ka ciniki a kasuwa wadda hakkinsu ne an ƙi a ba wa iyayen matan mamacin don kada su cinye an ba wa babban yaya shi kuma ya zo shimfiɗa duniyarsa wallahi akwai wanda har korarsu ake a makarantar ko babba kanin uba ya tattare dukiyar ya rike shi ma sai je gina duniyarsa ya bar 'ya'yan mamaci a wulakance shi kuma ya gina kansa ko kanin uba ko yayan uba duk abin da yake faruwa kenan sai ka ji wallahi babanmu ne an bar mana gadon mutum muna yara wallahi duk ya cinye har ya zo shi kansa babban ya mutu a haɗe da gadon ya kaninsa ko da gadon yayansa a haɗe a bawa yayansa su kuma magadan marayun na hakika ba ba su ba wannan gargajiya ne da rashin addini kowa a bashi haƙƙinsa idan ƙananan yara ne a yi lissafi a yi rubutu a sa musu kuɗinsu a banki a samu lauyoyi su hannu in suka tasa suka yi ido suka yi wayo suka yi hankali sai a ce to ga dukiyar da ubanku ya bar muku shi ne zai ji daɗin ubansa amma ubansa ya gama tara masa ya mutu ya tafi ya bari wani kuma ya zo ya cinye mutum ya ƙara aure da kuɗin marayu mutum ya rushe gidansa ya yi ƙare-ƙare da gyare-gyare duk da kuɗin marayu mutum ya canja mota da kuɗin marayu ya shiga harka da kuɗin marayu ya wulaƙanta ƙannan ya tozarta su yan uwa mata ko waɗanda suka fi wahala duk wannan bayanin da nake muku daga nan han magariba wallahi zan iya kawo ina muku bayani akan rashin mutuncin da mutane suke akan harkar gado da ake ba su me ya jawo bin gargajiya da al'ada a'a mu ba za a raba gadon nan ba ba za a zo a raba kawukan mutane ba to Allah ne ya raba kan mutane ba Allah bane ba Allah ne ce a raba to a haɗe kansu ku haɗe kawukansu ku ta cinye kawukan kenan zalunci ne wannan kuma gargajiya ce da sabawa addini bari gaya muku mutum yana mutuwa abin da shari'a ta ce yana mutuwa babban abin da ake farawa yaya za a kimtsa shi a kai shi aje abin ne shi duk wannan mu'unatu tajhiz yadda za a kimtsa shi a kai shi duk a cikin dukiyarsa ake likkafa ne a cikin dukiyar mamaci ake yi sai dai in wani ya ba da sadaka a'a za a ɗauko shi ne daga ingila a can ya mutu a cikin kuɗinsa za a ɗauka a ɗauko shi a jirgi a'a to hatta tonan kabari in ta kama sai an biya a cikin kuɗinka za a biya maka tonan kabarinka in wani bai biya ba shi kam a tabbatar an kai shi an binne shi to sai abu na gaba sai kuma a zo a yi magana akan alhaƙoƙo ba fa maganar rabon gado tukun yanzu hakkoki da ake binsa a ta cirewa ana biya a ta cirewa ana biya a ta cirewa ana biya shi ne amfanin shi kuma idan mutum yana raye yana da nauyi ka ya rika rubuta ana bin sakara ana bin sakara an ka samu yayan kirki to ba za su yi rabon gado ba sai an biya maka idan kuɗin nan za su kare karkaf wallahi sai an gama biyan nauyi da hakkin mutane kafin araba wallahi ko gidan haya ne ya zauna bai biya ba wallahi sai an biya harka da abokanai ne harka da kasuwa ne a an yi wani kaya ne bai biya ba a wasu ma'aikata bai sallame su ba duk sai an biya kuna zaune kuna tagumi bashi ko na taro ne sai an biya ko ya bar me? ok wannan tambaya ce mai kyau kamar misali shi kuma wannan ya mutu ya bar tarin bashi amma babu kudin da za a biya ya za a yi shi amfanin yaya yanzu lokacin yaya za su san cewa lalle sun rasa uba sai a kasafta bashin nan kai ka biya dubu ɗari uku kai ka biya dubu ɗari biyu kai ka biya dubu hamsin ke za ki ba da dubu talatin ke za ki ba da dubu sha biyu ke haka za a raba gaba ki ɗaya nan ne zai san cewa ya mutu ya bar yaya wallahi idan ubanku ya mutu ya bar bashi wallahi hakki ne akan ku sai kun biya mai in ba haka ba kuma ku tabbatar ku tabbatar insha Allah in dai ba Allah ne ya biya masa ba ba zai shiga aljanna ba ai kwarai kuwa ai shine bala'in ba shi ai kwarai kuwa a bai dawo kansu ba ma'ana ya dawo kansu yanzu su biya amma in ba su biya ba to sun je sun binne ubansu suna ta addu'a Allah ya fi masa Allah ya fi masa amma suna da rufin asiri sun ki su taimaki ubansu Allah ya san suna da hali to wannan bashin ba zai bari ya shiga aljanna ba komai sallarsa haka annabi ya faɗa ƙarar ya ce akwai mutanen da sai an zo sun yi sallah sun yi ibada sun yi ƙura'ani sun yi komai yan allana sun shiga allana za a gan su a tare a gefe a waje annabi ya ce sai mala'iku shi ha'ula'i mahbusu na bidiyonihim waɗannan bashi sukansu ne suka hana su shiga aljanna da ba dan bashi ba da sun shiga aljanna sosai ko a karan kalla sosai kuwa za a tunce su ma yanzu inda dukiya ya bari ba za su rabe ba to tun da ya bar wahala ba sai su raba wahalar ba haka ne ai in arziki ya bari ai za su yi warwasu su rabe idan kuma mai wahala ya bari sai su rungumi wahala to wa zai biya kai yanzu a wannan rayuwar da ake ciki makoci ne zai biya wa ubanka bashi shi ko abokinsa ne zai biya mai dole nauyi yana kan yana kan yaya ai shine malam ake ta magana akan yayanka yayanka an ce da da wato dole a samu kyakkyawar alaka tsakanin uba da da kuma da ya san ubansa ubansa ne uba ya san wani ɗansa ne saboda kowanne yana da amfani a wajen dan uwansa to sai dai Allah ya taimake shi kuma ya biya masa cikin taskarsa wannan kuma gaibu ne wasu Allah yana biya musu ya musu rahama wasu kuma bai zai biya ba musamman mutum ya yi sakaci bai yi wannan ba to za a zo a biyan wannan bashin sai an gama biya tas to sai a zo kuma ina maganar wasiya kuma abu na uku ya yi wasiya a cikin dukiyarsa ya ce a yi kaza a yi kaza wasiyar da muke magana kenan a kanta sai a duba eh ya yi to wasiyar da ya zai ci kuɗi nawa to sai a auna a ga iya hakkin shi mamaci abinda yake da dama ya wasiya akan dukiyarsa ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku sai a duba abinda ya ce a yi na wasiya na kashe kuɗi ya wuce ɗaya bisa uku to sai a rage don kai ya shiga hakkin magada in bai yi wasiya ba kuma da wannan kuma shi ya jiyo ya halatta su rabe kuɗin nan tas tas na gaya muku ana a karatu wani mutum ne ya mutu ya bar miliyan dubu miliyan dubu ya mutu ya bari sai kuma aka zo ashe akwai bashi da ake binsa miliyan tamanin ka duba miliyan tamanin nawa ne a cikin miliyan dubu ko ka so ɗaya bai kai ba aka yi ta tafkar rikici ya suka ce wala ba za su biya ba ka duba hadarin bashin nan yanzu muka magana suna bakin cikin su cire naira miliyan tamanin din nan su biya wa tsohon su wannan nauyin ba aya ba hadisi ba jawabi ba sharhin da ba mu suka ce ba za su biya ba wani dan boko ya ce a ce a tafi kotu za su iya ɗaukan kuɗi a cikin kuɗin gadon su ɗauki lauya daga nan har iyadu a ta tafka shari'a wani cewa ya aje a yi shari'a duk abin da shari'a in an kada mutu in mun kada su shi kenan a nan a nan unguwar allah ji dan wannan da cijin da allah ba ni sunansa ba wannan gidan wannan gidan makarantar na alaji wannan a nan nan nan wannan tijani geza allah ji dan tijani geza muna irin wannan karatun wataran da asuba mun tashi na fito sai na gan shi na sauri da fayil fayil hannunsa sai ce mana amana addu'a za mu tafi kotu ce me faru ce wallahi wani abokinmu ne ya faɗi ya mutu ana bin sa naira miliyan ɗari amma ya bar kuɗi na fitar hankali yanzu kotu za mu tafi 'ya'yan nan sun ce ba san wannan zancen ba ai shi ya je ya ciyo su ba su suka ci ba ya ce ni ma akwai hakki na ne a ciki yanzu na kaga na fayil kotu za mu tafi mana addu'a Allah ya samu bakarmin yayan nan a kotu ana yanzu ubanku ya mutu ya bar wannan dukiyar ana bin su suka ce wala ba su yadda ba ga takaddu ga komai kaya aka tura an je indiya a siyo kaya a je nan a siyo kaya a je waye waye sauransu ga sa hannunsa da komai ka ce ba za su biya ba wannan mutumin da ya bar wannan kudin na gaya muku ayi a iyayen nasu iyalin suka ce ba su biya ba wani kuma abokin sa yayi wa matarsa text ya ce hajiya in an yi ta gaba muna layi insha Allah cikin friends dinsa abokaninsa hajiya in an gama muna layi saboda ya ji mijinta ya bar miliyan dubu shi fa yanzu wannan yana can cikin kabari sai abin da Allah ya yi shi kaga da ya sani kafin ya mutu ya biya sakon shine ba lalle ne wallahi tallahi su biya maka ba mutuwa yayi an kai shi fa makabarta an dawo ana zaman makoki kawai sai aka ji ana ana doki doki a gida yaransa ashe wai wani yaro ne ya zo yana yana yana cewa wallahi tallahi shi zai dauki mota kaza motar baba ta kaza wata motarsa mai tsada da yake fita daurin aure ne abu nan wani yaro ya ce wallahi shi zai dauke ta ya rike makullinta da yake diga ne bai da hankali bai san cewa sai an zauna an yi da sami an raba gado ba doke doke suka ce wallahi kuma a ranar na rantse da Allah ana dawowa daga makabarta ana zauna a kofar gida doke doke aka ce wannan abun kunya da me kama kuma sai ku bari sai an zo rabawa ba la ilaha illallah aina ka ga ka tsaya ka bi Allah ka huta bari in gaya maka wani ka tsammani wani ka mutu wai wani zai ji zafin mutuwarka sai ka dan kaga ga wannan dokta ya ce shi a gabansa aka yi wani ne shi fa ya yi wasiya fili ne yake da shi ya ce nan gurin masallaci zan yi nan gurin kaza nan gurin kaza ya ce da ya koma wata ran sai ga duk 'ya'yan sun kasabce wurin sai ce ba ya ce a yi masallaci zai masallaci a nan ba sai wakilin da yake kula da sai ai 'ya'yansa suka ce su ba su san zancen ba in yana so ya masallaci me yasa bai yi ba gashi ka gan shi nan a gabansa aka yi yace yayan suka ce me yasa bai yi ba kawai aka sama musu to ni na ga wanda aka sai da masallacin ma shi masallacin ma a gidansu yake ma da aka zo rabon gado sai wani yaro sai ce wai ya maganar masallacin da ne ka mai za ka ja masallaci abin nan ya ce wallahi a ai na ubansu ne tunda ku kayan ubansu ne ai bai rubuta ya ce ya ba wa Allah ko ya ba wa mutanen unguwa ko ya ba ya ce a kasa ma shi ƙurar haka aka jefa masallacin nan cikin rabon gado ya fada cikin ɗakunan wani shi kuma ya zo ya shela unguwa ya ce jama'a akwai mai siya yi wallahi mutanen unguwa talakawa ne miskinai ba su iya saya ba wani attajiri ya zo ya sayi wurin ya buge shi ya mai da shi shago akan zuba kayan provision kawai ba abin da ba za ka gani ba a rayuwar nan cikin gatar da Allah ya maka ma ya sa ma kana iya gane wannan abu kawai ka tsaya ka yi wa kanka lissafi mai kyau eh eh jarabawa ce Allah dai kiyaye mu malam Allah rabi Allah ya masa rahama ya ce awa ya ce ni na uban ma ni da ita ba abin da ya bar mu banda gora da wani itace ba in ji Allah rabi ya ce wallahi nauyi ya tafi ya bar mu kaga ya huta na'am na'am wai wani ne ya mutu ba shi da 'ya'ya kuma ana bin sa ba shi annan ya shiga tashin hankali wallahi Allah karfa shi ya mutu ya ci bashi bai da yaya to kaga shi kansa wannan malam kamata ya mu rinka yau kanmu lissafi fa gaskiya ya kamata in san ya nake da zaka je ka shiga rikicin rayuwa ka san baka da baya na tsaye dai kai ka san makotan ka ba su biya maka bashin nan ba wataƙila baka da wani masallaci da suke da ƙarfi da za a yi karo karo a biya maka kai baka da komai sai shegen cin bashi to ya zo ya faɗi bai da 'ya'yan mashi to da wani usman yana cewa wai sauran dangi sai su haɗu to in allah sa dangin masu tsoron allah ne in dai a shari'a ne malam danginsa na jinin nan su ne suke hakkin yake kansu su neman masu su bashi to yanzu a karam kalla yanzu mu muke magana 'ya'yan ma ba sa biya to ina wani kanin mahaifiyarka zai biya maka ko dan gidan babbanka wanda ma watakila sai kuyi wata biyar ma ba ku haɗu ba ko waya ma ba ku yi ba ka mutu ya zai biya ma bashi a yanzu yan uwan naka na jini yan uwan naka wallahi sai ka shekara biyu baka ga wani ba kai magana ba ta haɗa ku kuma wani abu nasu zai tashi ba ka je ba kai ma naka in ya tashi in sun zo kana da abin da zaka bayar ne to wannan dangin wannan zamanin su ne in ka mutu za su zo su yi jimami su biya maka bashi wallahi ba su biya maka ba in kana da alaka mai kyau tsakaninka da Allah watakila Allah ya tausaya ma don sai kana da alaka mai kyau Allah ya biya maka din ma ko biyan bashin da aka ce Allah zai biya ai shi kansa Allah sai na kusa da shi zai biya ma ba wai wani dan iska can mutumin banza da bai damu da harkar Allah ba wai ya mutu yayi tunanin Allah ya zo ya biya wa to ai shi ma Allah ya ce ka masa ba kai mai ba shi yasa Allah da hikimar sai ya bar ya bar abun ganin dama in ya ga dama ya biya in ya ga dama bai zai biya ba ka shiga uku ina ta jin nauyi ina jin tsoron faɗan wannan hadisin kullum amma haka yake dole mu faɗa lalle in dai ba a biya bashi ba haka annabi ya ce akwai matsala ko dai su yafe maka su wanda ake bi ko kuma abin nan wani yana bi an zo an ce babu ya ce kai ne fa gaskiya ku je ku nemo fa aka ce kai haƙuri wallahi ba ya da shi bai da komai abin ya kare karkab aka bi wanda suke bin bashin wani yana bin dubu ɗari biyar wani yana bin ɗari uku da saba'in wani yana bin ɗari hudu da hamsin wani yana an je wani ya ce kaga ya ce magana kaga malam ni ma fa wallahi kudin nan ba nawa bane aka ce to ai yanzu ya mutu sai ce ai ku yayansa ne ku je ku nemi suka ce wallahi mu ma ta kanmu muke yi. yanzu ga yayan mata ma da ya tafi ya bari ma auren su ma bayan da za yi sai ce malam kaga ku je ku nemo mun kudi na kun ji suka ce to yanzu in ka shiga kotu da wa za ka yi shari'a ya mutu wannan fa ya mutu mutumin ne yake cewa shi ma wallahi ba kudin sa bane wannan malam na san kes din nan shi kuma zuwa yayi shi ma ya karbo kudin wani zai yi kasuwa shi kuma mamacin shi ma ya zo ya karbi kayan shi ya cinye kayan bai biya ba ya ce to ya zan je in karbo kudin wani zan yi kasuwanci babanku ya zo ya karbe ya cinye bai biya ne ba kuma yanzu a zo a can yafe to ni in na yafe ni kuma ya za a yi in biya wancan ya ce a ji a nemo kudi ba a nemo kudi Allah ka yi wa rafuwa wani abin ya ci mana lokaci yana da muhimmanci wallahi yana da muhimmanci saboda abu ne da yake da alaka da rayuwarmu da ya da gobe ina faɗin wannan saboda mu gyara kowanne mai zai gida ya tunani wallahi ya gyara alakarsa da Allah da mutane kuma taron wani mutum ya zo nan yake ce mai ce mala alhamdulillah duk duniya ba wanda yake bina ko kuma wallahi da na ga mutumin nan wala neman sha'awa a rayuwa ya ce kobo yau ba wanda zai zo in na mutu gidana ya sallama yana bina naira daya a iya sani na na ce wannan allah ya maka gata ko naira ba ya yi sitilin komai ai kwarai da gaske ba kaga wannan masu lissafi kenan wani kuma ba in za a sayar da gidajensa a sayar da 'ya'yansa da tattaba kunnensa da jikokinsa da mutanen unguwarsu ma duk a hada a sayar don a taimaka masa wallahi ba za a biya bashin da ke kansa ba Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi kaji la ilaha malam ka ji wani abu wani da cijo ne ya rasu kwanan nan da shi muke sallah a zan Allah asar magariba isha yi adam wani mutum ne wanda aka san kwanaki ya rasu ko malam yunus a nan yan ndc yake kullum azumi yake litinin alamis wai a shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai a shi malam in magariba da magariba ta yi zai sha ruwa a nan masallacin bai da abun buɗe baki sai ji akwai mai sai da dibino a nan kofar masallaci sai ce ya bashi rancen dibinan hamsin ya bashi rancen dibinan ɗari sai ya buɗe baki haka yake ta cin bashi yana yana yin buɗe baki kurin kwatsam ya zo faɗi ya mutu to wai shine wannan bawan Allah ya fito sai mai dibinan sai yake tambayar sai ce wai ina da cijon nan wane ne sai ce ai ya mutu sai ya ce inna lillahi wallahi ina bisa bashin kuɗin dabino da ya karba ka duba ya ci bashi ya yi buɗe baki shi sa nake gaya wa mutane wani lokacin sai mutum wai ya taho daga wani guri wai sai zo kai same ni kai samu wani cikin jami'an masallaci nan wani yazo ya zauna mun nan yazo yake yana mun magudi ai tagumi dan Allah malam a gaya mutane a kammala wani ginin gidana nace kai wai a gaya mutane wai a tara mai taimako wai a kammala mai wai gidansa wai ya kasa karisa gidansa ko mutum ya zo ya kawo maka rikicin dubu ɗari kaza saboda kurin laifin ka kai liman ne na ce wai mutanen nan su da suke zuwa suna sallah a nan gurin irin ka ne fa su ma fa kowa fa yana da bukatarsa yana da matsalarsa to yanzu ga wani nan yana tare da mu muna tare da shi kullum yana cin bashin dubinan da zai buɗe baki sai wani ya taho daga wani guri ya ce wai wai a neman masa taimako a tara masa dubu kaza ko a masa kaza ko a masa kaza ko gidan hayan sai an kore shi kaza kaza da sauransu dole sai ka zauna a nan unguwar ka tashi ka koma ciranci mana haka ne mana malam dole sai ka zauna a nan unguwar dole ka je ka koma ka kama wani guri mai sauki mana inda za ka yi inda zai baka koma ƙauyen ku sannan baka da yadda za ka yi to yanzu ka duba irin wannan idan mutum ka yi masa bayani da zai gamsu ba zai gane ba gashi a cikin mu dinnan na sha faɗa wa mutane wallahi nace wallahi a masallacin nan billahi alazim in aka ɗauki taimako aka ba wa wani aka yi masa kaza aka yi masa kaza a cikin masu ba da taimakon akwai wanda in an ce a bashi shi ma zai miƙe riga sai ba da ya ce a bashi akwai wanda wallahi kwanan shinkafa ɗaya in ka bashi sai ya yi godiya to kaji kaga wannan rayuwar tana da wahala kura Allah ya fi malam Yunusa inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah kai mana afuwa ya Allah ya Allah ka yafe mana to kaga wannan fa abun tsoro ne a ce yau ga wani a cikin ku ya rasa abun da zai bude baki ba kuma san da shi ba haka wanda cijo ya mutu a nan shi ma daga kofar mata yake zuwa shi kuma duk juma'a yake zuwa yake tara butocin nan ya wawwanke su da sassafe muna karatun asuban nan yana zuwa duk juma'a ya wawwanke sai ya zauna ya tagumi a gindin gurin alwala shi kuma aikin su kenan har a tada hudu ba yana ba mutane ruwan alwala amma wallahi daga kafa yake tahowa daga kofar mata zuwa nan bai da kuɗin mota Allah in an idar salar juma'a haka zai zo ya raba ya tafi da kafa wata rana ya shirya zai taho din ya kimtsa zai taho kurin yana zaune a gidansa ina jin ya ci dumame ne ya faɗi ya mutu ka duba malam akwai bayan Allah ba wani kuma yana nan ya tara ya rasa ma yadda zai da su wallahi wani ya rasa yadda zai da su shi yasa mu rinka lura da yan uwan da muke tare da su muna sallah da mutane ka rinka gane mutum ka ga mutum yana cikin rauni ka ja shi jiki ka dan taimaka masa wallahi wani sallah aka idan ka dauki yan ɗari biyar kuna idarwa ka dan mika masa har duniya ta ta tashi ba zai manta da kai ba don ba mamaki wannan ɗari biyar ɗin da ita zai je ci fari yana da kyau wani lokaci lokaci mutum ya rinka wannan Allah ka yi mana afuwa Allah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته